manta ba kafin mu tafi wajen azumi mun tsaya a darasi na ashirin da biyu za mu tashi darasi na ashirin da uku inda muke cikin kitabun sala babu adan mun kuma biya hadisi guda ɗaya a ciki a kafin mu tafi za kuma mu dawo a kusurci mu fara ta kan hadisin domin mu tsora muna babu al'azan wanda mun yi bayani akan abin da malamai suka ce akan al'azan asali a luga al'ilan shi ne wato sanarwa sanarwa ake nufi da al'azan a luga amma a shari'a cewa suka yi al'ilau bi dukulil waqti wa hudul waqti salati al-maqsuda yake bi dhikrin maqsud cewa sanarwa ce wadda wato cewa lokaci yayi da kuma halartu da lokacin sallah wadda Allah ya wajabtawa bayi da wani cikin wanda yake bantacce wanda mun ji a takaice yadda alƙalan suke mun karanta hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa ita wanda yake cewa Annabi alaihi salatu wassalam yace umira bilal an yi tsara adana an umarci sai na bilal ya rika yin kiran sallah kafai shi ne rauto duk inda ya zo a kalma ta farko to ya yi ta kafai Allahu akbar Allahu akbar ai kafai da wanda kalmomin kiran sallah kalmomin da guda sha tara shi ne mafiya yawa duk da abin ruwa ya ta zo da kalma sha bakwai wanda zan zo da shakar shi ne za ka ga shafa'in abin da suka ɗauke shi yau kuka ce Allahu akbar Allahu akbar kaga da Allahu akbar Allahu akbar guda biyu zai to amma a gurin su masu ɗaukan wannan masu yin shakara wannan sai to da haka idan wato aka ɗauki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to shi ne shakar ka kalmomi za ga guda hudu ne sannan ashhadu an la ilaha illallah ita ma ba guda biyu shida ashhadu anna muhammadar rasulullah guda nawa guda biyu ka ga takwas kenan ayya ala sala bi goma ayya ala sala amsali Allahu akbar Allahu akbar nawa sha hudu la ilaha illallah ta ce shi ne matakan da masu da suke faɗa akwai mataki na wato mafi karanci shi ne ta biyar mafi yawa kuma ta ta ruwayar abi ma'azura da ruwayar bilal bin abi a wato bin abi raba wannan shi ne wanda ake yin tarbi ita kuma ɗaya Allahu akbar Allahu akbar sai a yi sai kuma a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah haka ji ko ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah nawa kenan ba hudu ba in ka kara akan kai ya tsaya ya zama takara in ka kara akan wani da ya tsaya ya zama takara kuma duk kowace daga cikin ruwaya ce ingantacciya shi za a ke so ne kiran sallah kamar yadda ana saka wannan jami'an masallacin nan da alƙai wani lokaci mun taɓa yin tasiri ko tunatarwa a kai an fahimta da kyau cewa ana so mutum ya rika nau'anta yau a yi wannan gobe a yi wannan ko kuma wani lokaci a yi wannan wani lokaci a yi wannan domin duk inganta su don wasu sai suka ɗauka yanzu kamar a masallacin gargajiya kawai ake wancan shi kuma wannan a masallacin samari yan birni ba kuma haka bane wani kuma salanta kawai saboda ya ji ba a yi da tarbi a masallacin Makka da Madina sai shi baya yi wannan kuma kuskure shi karatu to ake karka nau'an ta shi idan kana yi wannan da yake sawa ga ka samu ilimi mai yawa me yawan gaske daukar karatu kai aiki saboda haka wannan shi ne nau'in da suka kawo cewa ko ne ka dauka hadisi da duk ya tabbata a kansa to shi ne ayi ba da azab sannan wa yujira ikama sannan kuma ikama aka mutu ai sai sai ita kuma aka mutu da ikama Allahu akbar Allahu akbar shi da muka ce ruku wanda suka dau Allahu akbar Allahu akbar a matsayin guda daya kaga ka zo ka ba ai baka cewa Allahu akbar guda daya dalilin kuma bi karbi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a ko ina na sai kace kan kuma guda biyu kai amma sai su iman hayya ala salati hayya ala bala qad qamati salati nan ba da kai kai kai kawo salati guda biyu amma wajen imam malik ne ake yin guda daya duk wasu da ba su yarda da wannan suna ganin hadisi da yazo da wannan da ya ganta ba a gurin amma dai ka fahimta da kyau cewa a ruwayan a wajen malikiya ana yin karka wasu salatu guda daya da akwai waɗanda su a shekarun baya idan wasu irin limamai da ka zo kai ma ikama biyu sai sai sai ka kula biyu sai sai sake mun ikama duk wanda ya san wato irin ɗan izalar nan da suka yi wato ake mai ake kira su wanda ba sa kabari ba ta zir ba ta lama shi ba kuma ni kama karkamun su salatu ne musamman ɗan izalar su a da an gane ko eh za su tuni masu wannan rigima kana yin wannan barra ta sai a rubo ka daga masallacin Allah za a iya ɗaukar ka a wuta kawai wa yake ke musu sallama ne ba a sallama shi ba a karka musu salati guda biyu eh ba a kawai ba a dora amma ka ga yau da gobe ana ta karantarwa yau da gobe ba su a yau da kauri suna nan amma wanda suka fahimci karatu kuma sun daina amma kuskure sarka in aka yi magana sai su ce ai a saboda su suna kiran cewa malikiya suke bi saboda saboda gobe wanda wannan kuskure ne gaskiya abin da yake daidai shine kaga ai an nau Allah sai da daidai ne to kai da lawan ka ba daidai sai ka zauna lafiya shi ne amfanin karatu shi za ba wanda yake karamin sani hukun wani lokacin ka san iya kan abu kankani to za ka kafin jima eh sanin abu kankani a mutum ya furi jima amma idan yana faɗaɗawa kana ƙara shiga kogin ne kana ƙara cewa gane cewa shi ne zurfi da ta a bakin ruwa kake kana duk kalle sai ka rika cewa kowa ma bai san ya ake wannan ruwa tun da bai shigo ba amma daga lokacin da kai tsakiyar ruwan sai ka gane ashe da jirgi wani kila ba shi an janyo ka to haka ilimi ne to kaga wannan shi ma wato bai shi da ikama shi ne wannan sannan an zo ikama alai da kunta ana so kai hadu kai da sauri ba a zo ka zama kiran sallah kiran sallah ana yin ta mutar rasila a hankali sannan kitaba kuma sai a jaje Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasul ina ka cika ka'idar ta amma a yi sauri yadda da kuma bai biya ji zai gane cewa wannan fa ikama ake tsayarwa amma wani suka zo sai ka gane ka ta gane cewa wani kiran sallah yake ko ko wani ikama ce saboda haka ya kamata a lura da wannan kwarai da to to shi ne a wayin da ke kama to akan wannan hadisi muka tsaya abubuwan da za a koya shi ne cewa lallai kiran sallah wajibi a ƙarƙashin wannan hadisi cewa tunda annabi umarni yayi kiran sallah wajibi amma barzu kifaya idan wani yayi idan kama bihil ba abu da kada ani ba in wasu suka yi wani yayi an ɗauke wa gawa kuskure ne a zuwa ce garin musulmi domin annabi ne zai zai a ci gari sai wasu kali jiki wani ne ce ku dakata har sai lokacin azuba ya in ba a ji kiran sallah ba an bamu rashin jin kiran sallah yana ba da alama ga wannan garin ba musulmi ba ne saboda haka wannan alama ce da ke nuna lallai musulmi ne wanda musulmai ne garin sannan kuma mun ji cewa wato shi kiran sallah a bidiyo ake yi ta bayyana ce domin ya bada dama wajen bejin kiran sallar in ta yi bangaren dama ta yi tauhidin Allah ya dan mutum bai ji a na farko ba to zai ji a na biyu sannan ita kuma ikama tunda kowa yana gurin su ba sai an yi biyu ba sai kawai a yi su to wannan shi ne hadisin da za mu kara shi ne hadisi na gaba hadisin Abu Juhaifa وابي بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال يتي عليك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في na je gurin annabi alaihi salatu wassalam wa huwa fi kubbatin yake da dukkan dan magana yana gaban wato amra'a shi ne wa huwa fi kubbatin min adami yana cikin wata bukka amma ta fata an gane ku ai bukka ake ce mata ko wanda ake yi amma saman tiri zama tiri dan aiki da ake yi saman sa ya zama tiri to shi ne bukka saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yana cikin wannan bukkar tasa min adamin ta fata wanda aka lullube ta da fata rubar to shi ne lahu amra lahu amra don su jajayen kaya da su ne ba da suke ce ba jajau ba jari layi layi mun kaya ne yan dama abin da aka hana shi mutum ya sa ya fata amma sai an raka shi da wani abu ba in dai da rafi kawai zama jari jir kamar wani dan kurkizu ne ba an bai da jago amma dai da ratsin wani abu ko da aiki ne in ya canza to da sauki ko kuma rigar da zaune layi layi aka aka na aka ji a cikin bewa da kowa ba tafiya ce mai kyau cewa mata ba misali idan na ce sai da mata sai a cikin da ne ko ka'ida sai ka kawo ne in ka kai ka titi wasu abubuwa kana buƙatar dalili kamar yanzu da aka zo ce mata su sa gwal amma ban da maza ne dalili saboda annabi ne faɗa ko ka zo an ba su damar sa alhari su sa gwal duk an ba su dama amma kai ba ba za ka sa ba duk kuɗin ka sai dai ya zama makwanni ne ba tsara ke ne kai an kawo ba riga da kan makwanni ko kuma jewar ta kodin ka ko abubuwan da ya kamata wani amma ka zo kai tsaye ai ba za a ce mutum ya ɗauke shi kai shi gaba ɗaya shi ya wannan haram ya to shi ne yake cewa ala sai mai ruwa ya ce ba kare da bilal ana haka sai sai na bilal ya fito bi wazo'i da abun alwala shi ne alwazo an gane ko shi ne wato alatin wudu shi ne alwazo shi kuma alwazo shi ne yake a bada wudu aikin alwala shi ne alwazu kuma abun alwala to sai aka zo da wani majibin ruwa na alwala shi ne ruwa ya yake faɗa ka yake ba min na zai daga cikin sahabbai bayan annabi ya yi alwala an buɗe ko buɗe ko kwana ko tasir da ya alwala ne ta ba min na zai a kowanne ya ji kan ragowar ruwan ya san karfa ya taɓo ruwan domin duk abin da ya shafa annabi alaihi salatu wasalam sahabbai ba ta wa kai neman albarka ne yau ne sauri aka rika rike rike wajen ta kora gowar ruwan da annabi ya rike to shi ne sai ruwa ya ce fa min nabi na akwai wanda Allah ya ba shi sa'a ya tabo ruwa wala in da kuma wanda bai kawo ko wanda ya tabo shi ba sai ya taba shi wala in shi kika yi ban samu kai kuma ka tabo shi ba sai ya goga sallallahu alaihi shi ne ake faɗa duk wani abu na annabi gaba ɗaya daga sama har ƙasa ana neman ta bari duka idan annabi kaki ya tubar ta bai ta aiki baya doka ƙasa baya doka ƙasa in ba ai wata rana ya ba wani ya ba ta yi tafi in dare ya yi abu wannan ɗabi'ar ta magabata in dare ya tsara sai a yi ba wani ba sai kamu ta ba a kuku an ba da ake da yake zuba kana jan wani abu da babu kai da wuta waya haka bai ba mu kace ai ta zuba inda ba mu taba ya da ke mu biye wuta ba za ta taba to ga shi ya ke faɗa an ja ba wani annaba ne da yake kula ba wani ruwa za ka ta yi cikin girman don ba ga ya ba bayan annabi ya ba duniya an samu cewa sai na Abubakar yayi ba wani wasu na ja ba kana ja ka ja corona virus duk ba ne ko tafiya yake a cikin bawon labun sa a baya saboda ba ta in ka ja kudarin sa ka ja ka ja ba Allah ba wani yasa in ka ja kakin sa ka ja ba in ka ja yawo sa duka ko ka rika gogan gogan cikin sa wani yasa da barki da annabi alaihi salatu wasallam sai yake domin ya isa aiki sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kai da koyi haka ma da ali da wasu ai ko wanda duhu ya yi dukiyar kowa ta waye ga su ba mai kyau da kayi ga kyau da ba da kai ma haka kake za ku kake ba ka ji duk shi yake da wannan zuwa sai a bambanci kadai to shi ne yake kare yake fa karar da nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi sunnatu sai annabi ya fito yana sanye da kulla shi ne ba wanda yake cewa ko hula kulla shi ne mutum ya yi kiman a complete kiman ta kara ta ba ko aiki ne ya haɗu da hula da wani abu complete da riga da wando iri ne ba ta kure ne ba in ka sa wanda da wani wando da wani riga da ba shi ne ba wanda yake cewa ta kure ne yau ba ruwa ta ake saboda haka shi abin da yake kira a wato kulla shi ne riga da wando iri daya shi ne kulla complete kuma shi ne wata alamu wani abu ya haɗu kawai an gane shi ne complete Kudan ka ta ɗan haɗu da aiki wani kaza da kaza da shi ne kwamfuli. Tuma ce, wancan kwamfuli tsarin annabi shi ne kulla. Hamra jajaye, amma mun faɗi jajaye bai layi layi. Shi ne hamra. Da an yi an zuwa ila ba ya bisa kai ne, da ruwa ya yake. Kai ka ce ina kallo farin ƙaurin annaba alaihi salatu wa salam. Hasken ƙaurinsa, da wanda yake nunawa, kayan annabi bai sauka haka ba. kuka yi da kyau ko har yana an ko hakkin kaurin annabi alaihi salatu shi za ji ma da muke bada idan ka kai da yanayin mutum yayi shiga ta addini in kai ba za ka yi wata su ne ta ta zuna jiga kurbi ina duba na ga wani tafi wai sunan sa ita'atul anbiya mujalladi ke sai na biya da na buke sai na daga ganin wasu abubuwa da yake kawowa wanda al'umma tana bukata shi ne ka ga wani abu na annabi alaihi salatu wasalam ya taɓa yi ke ba za ka yi masa tofa akwai wata yi to da kuskure ne da abin da kaga annabi ya taɓa yi ke ba za ka yi masa tofa kaka bi layi ɗan social media ba su magana yake suke so in kai wannan za ka iya kai ka wutar jahannama ka tafi da shekara da sun kafa su kuma kuskure ne babba ikilanci ne wannan har ba da ya yi a kan alƙinci ta a tukuriya alƙinci ya kawo alƙinci ta ne saboda haka ba daidai bane abin da yake daidai duk abin da ba ka iya ba wajibi ba to kare ba shi kake ya ku sai sai ka mutu da imani to shi da yake cewa wato kare yake fata waka'a sai a wato sai annabi ya alwala wa abdana bilal sai ibn bilal ya kira sallah kare yake fata allu aka tabba'u bawo ina da bibiyar bakin annabi bakin bilal bakin bilal shi ne babu ahuda wa haku nan da nan wa ya kuli yana cewa ya nuna wa jimali ai wa ya kuli bi ma'ana ya alu yana aikata abin da yake yi dama da hagu a ina an yi alal fara an yi alal fara a wannan gaɓoɓin a nan ne na bilal yake juyawa dama ya juya dama yadda a cikin da muka kawo na karɓar da kiran sallah ai kun ga na farko su aka yi zama murattiba ya jera kiran sallah sannan mutawaliyar ya yi ɗaya bayan ɗaya ba zai fara Allahu akbar Allahu akbar sai ka ko hayya ala salah ya samu hazu ba zai yi ba dole sai ya yi ta ajiri sannan kuma jarabi na uku ga kiran sallah muka ce zama lokaci ya ce in ba a sallar asuba ba in ba a sallar asuba ba sannan da uku ya ranto ba kurakurai kuskuren da zai fito biyu Allah an jili ya ranto ba wanda a sharadin da kiran sallah sannan na biyar ko kuma eh na biyar shi ne ya ranto akwai rabu sauti ya zama yana kada wuya ana fitar da kiran sallah ya zama sanyi ke da kiran sallah sannan kuma wato jari na gida gida zan dole kiran sallar mutum ɗaya ne kada yara su dole suna da jima ake su kai gidan shi ya rage shi a ce kai ka idan guda biyu ne da kiran sallar asuba wani na farko wani da shi wannan ya halatta wanda za mu ci nan gaba sannan zan so mu manyi a yanzun kiran sallah wanda zai kiran sallah mun ce mu mai san shi ne yaro mai wani ba wai ba da shi ba ya je kara bakwai takwas amma dai ya ya yi ba ku bai dai in dai yaro mai yi yaran mu mai mai mai dai kuwa shine wanda zai zo a za a ce ba zai iya mace mace da namiji al'auran mace da namiji yara mu yanzu saboda sojiyar duniya duk sun sani duk sun sani saboda haka mu bari in dai ya iya kuma ba zai ana kiran sallar ya ajiye da ya ji ana ihu a wajen ajiye je kallo ya dawo ba shi ne mu bari wanda ba zai ji ana ihu ya ajiye ya ji ya sallar abin da ake da ya tura wannan mu bari aka dan shekara biyar ba a yanzu gida zai hau wannan layi inda ya iya kiran sallar su bai sannan ya zama wato mai hankali sannan ya zama namiji banda mace a kiran sallah sannan adali haka sai adali shi ne wanda alkhairansa suka fi yawa duk da cewa ɗaya daga cikin hanyoyin kinsa matashi in ɗanka ya fara bin wata hanya in ka je kan ɗan faraji a masallaci aka ɗora masa kiran sallah yana dawowa ina gaya maka yana ɗaya da cikin hanyoyin da suke fita mutum Allah dan zai rika jin kunya yau da gobe yana kiran sallah kuma ya rika ganin a gurin wani da wani ya gani da a cikin da shi zai haba haba ana za ku da bani haka dai an fara tsora ma wannan dole sai ya rika rage wannan abubuwa sai ko abin da magabata suke sun ga ɗansu yana nema ya kauta hanya sai a ɗan baraji da wannan a da ke zai rika shara ya kira sallah ya gyara wani abu ya sa turaren wuta sai hanyoyi ne da ake dawo da cikin hanya da nake yi da larar wanda kiran sallah da hausa Allahu akbar Allahu akbar abu ya yi kiran sallah mai ba a cewa wajen jan kana da harka biyu zuwa shida Allahu akbar Allahu akbar har wa ka muke ce akbar sure domin kaji akbar Allah ne manyan gangunan ne ka faɗi wannan da gangan za ka samu ta ba a jan wannan bawo din a ba ta hadithun afiya kuskure sannan idan ka gaji fadar kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar idan mai hudu za ka yi idan kuma mai biyu Allahu akbar Allahu akbar sai ya yi mai biyu ko kada Allah ya dace sallah هذا لا إله إلا الله أحسن الدين وأشد أكيد أحسن هذا أن محمد رسول الله هذا أن محمد رسول الله لكم إشارة بين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذا أبي هاو بدعة الدين أشهد أن محمد محمد رسول الله تدياتنا حديث da muka ji hayya ala salat sai kaka ta dama hayya ala salat gaba da hawusin da suka ji kana ajiye hawu zaka ji hayya ala salat ba kuma zaka ji hayya ala salat kawai ba domin kace hayya ala salat babu dawo ka ji fito duk kokoli ba za mu kokoli ba abinda kake ke hayya ala salam ka sa wa duk bayan Allah ku da za ku rubuta hayya ala salam ita kuma da hakarin ita ba abu kowarin ta hakika idan ka fito wannan ki gaggawa ku tura bauta ku kawo ku rabota idan baka sa hawan ba hayya ala salam jama'a ku tafi daji dajin zambita wa za ki daji abinda kake ke hayya ala salam idan ka faɗi wannan ba a to ku tawo duk ku tafi daji kaga shi ba wajibi ne a ji a kula da wannan shi za a wuce zafin da aka ci gaba wato karantarwa sosai tsari ake bi duk wanda ka gani yanzu a Saudiya sai ka isa ma za ka kira sallah Allah sai ka isa limami gudawa sai ka zama babban mutum muna tattauna da wani da aka ce turai ya yi da ya wannan kara yana cewa kan shi bari mu ba ai yanzu kina bulan bulan take ne take da ba a rubuta ba da yake yi ba yake yi kawai da yake yi kawai ya ba da minista ne matsayin minista ne to haka ba shi kina zalla da ni ba mun haka ce wannan matsayin saboda haka wannan shi ne kaga idan mutum ya yi wannan hayya ala sala idan ya yi wannan idan a kiran sallah asuba ne kuma idan ya zo da ce ce as-salatu khayrun min an-nawm as-salatu khayrun min an-nawm Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah dike da kiran Allah ya tsaya in kuma ba as-salatu bane to ka kawai ke dora da wannan da muka ba aka je zikiri zikiri yana da falala mun faɗa a farko karatu mu bi yawa da kiran sallah shi wajibi ne in kana so wannan aljanna ta tabbata gare ka ka bawa abun da mun a kula da shi da kyau domin aljanna ta tabbata saboda haka wannan shi ne wato albal na kiran sallah wajibi ne kuma matsalar shi ne wallahi duk karatun kan baka practice wanda aka yi kiran sallah a ran za ka gane sallah wata ran za mu sallah duk ba wa da nan duk ba ta ne na ba wa nawa ya bari ya ka ta ya ka misali ka wani ba su yi ba ne ba mu sai ka ba da ni ai ya dai sai to an za ka tayar ba wallahi sai rike shi ba duk da irin wanda kake son sallah ita za ta bar da Allah to in ba ga abin da na tabbatar shi ne yayiya amma saboda baya fara za ka za ka duk karatun ke yanzu ka so ki da su aka ka yi ka yi in ba ke wasa ba da aka ce ke kira sallah a salatu a ranar sai amma Allah sai amma da ya don ba kai saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mu kula to ka ga shi ne wajen hayya ala sala hayya ala sala ba da rike ce to wannan ana yi ne don a ga yawo mutane na abu da dama to yanzu mutum da lawar su ka yake yi ba na ce ku sau shi ne yanzu maka ne ba ke gwada yana yi ne sai ya biya da dama a kuke sai ya biya abu da dama sunna ne dalilin musulmani aka ce sunna ne duk da ake wato masallaci yake guri mai tsayi ana bukatar wani sai dai bai ba sai dai bai ba amma bai samu wannan lalata na wato kiran sallah da wannan abu to wannan shine kaga hayya ala sala hayya ala sala thumma rukizat lahu ala sa sannan aka kafa wa annabi alaihi salatu wasalam ala zatan wani sanda ko baki domin mafiya yawanci su wani a lokacin mutum zai tafiya da gaba ya kai ne sau sanda aka ce ɗaya daga cikin fa'idodin da na farko kuna zai ga wani faru zai amfani da shi wajen bugi tunda kaga bayan gari aka ce a riga أو جاء أحد منكم من النساء bayan gida ke fito ba wuce ke fito bayan gida bayan gari ko kuma idan an zo bayan nan an zo sallah ce ko ba ke zama masu kira ke zama masu kira shi za suke cewa su ana zaɓin shi ne sanda ne kan bai sanda ne amma kansa ne shi wannan an zo za a iya tsokai ko kuma ba shi gaba ɗaya shi ne ana zaɓin فتقدم أن الذي يوتي قبل وصلى الظهر ركعتين يصلى أذان ركعتين لذا يصلى أذان ركعتين سودا حال كثير abin da ake so kenan in kai samu kanka a mahalin matafi to ka bai da sallah din ne hudu da goma a da Allah aka fita fita a wannan lokacin aka ce ko na fula ba a na fula na fula da yake domin Abdullahi na Umar ya ce in dai zan rika lafula shi da sallar wasu ne za ka ga sun tsaba kun Allah su ba su ka zo lafula biyu ce annabi baya wani kai ta din yake tafiya daga raka adai raka adai da faji sai wuce su kadai ne baya wani wannan abdullah wa sabra annabi baya wani to su ake so ka zama madadi san lorin da ka sabai na lafula ka hakura da shi za a gaba da lafula yalla ba mutum ba da za ka yi maka zo aiki ba ba alƙali a'a duk da ka saba zuwa yanzu da zuwa ta san to zai baka ladan haka annabi ya faɗa a hadisi ingantacce da mara lafiya da matafi to da abin da suka saba yi idan suka faɗa ɗaya da cikin yanayin nan za a ci gaba da ba su ladan saboda haka ya kamata mu rika hararo wannan duk da gala Abdullahi da Umar duk yadda yake zuwa annabi alaihi salatu wasallam da koyi da shi in yake biya baya lafiya to sai ba ya kamata ka dan baka ba Abdullahi da Umar ba ayi ba shi imam ahli sunna bi sahaba wa su ko mai yana Allah ya yi ya gaba da akura duk ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه annabi bai wuce da yana sallah raka'a biyu har ya dawo madina tunda har ya dawo kwana nawa ba faɗa ba ba faɗa ba shi za ka ce dan awo kasu ba ta da adadi na kwana malikiya ne suke da kwana hudu idan za ka haura kwana hudu sai ka shiga sallah su ma suna da fahimta sai da kan wanda fahimta ka ba a kai shi kenan amma dai ka sani har annabi alaihi salatu wassalam ya je wato a amfanuka duk da ba a yi ba har ya dawo kwana goma sha shida sha bakwai sha tara har ya dawo kasan mai isa ba su ne ne wata da su yana kasar sau tafiya ne kuma ana sa ran za a dawo ba a dawo har ya dawo kasan mai daidai ka'idar mai kasar in ya go jami'i sai ya cika sallah ba da shakka zauna ka kira liman ya yi ka miƙe ko kuma in ya yi ka sallama wannan ba ba karatu ba ne ana gaba da malam daidai shi ne idan ka je ka tarar in dai ka ya kama ka ko da zaman dai ya ga samu ya riga ka shiga tarkaci ba kita ta kalla in ba ka so zauna a gida domin kai ba wata ta ba zauna a gida kai biyu ka inda mace take kana da damar ka haɗe su biyu a za da la'asar ka yi sa da kahin ko ta ake da kake so in liman yana kasar kai ba kasar bai bai idan kuma liman da yake kasar ku kuma in gida da ya yi sallama sai ku fita shine shine amma idan shi kasar yake kai ba kasar bai bai ya kasar za ka ko da ku ka samu tabarin jin da muka ko kai ka samu yanzu kai kasar za ka an gane ku na shine shine magana da cewa abin da suke cewa idan hudu zai yi yanzu da ya yi kawai kai sallama assalamu alaikum kaza da ko kuma wasu su zauna su jiran da wani ya zo a sallama ta shi ne nake muku ba karatu ba ne ne magana da nake ma da kuma ne cewa ya yi biyu kallon kadara ka ce za mu dakar da mutum in dai mazaunin gida ne ya sallah kai ma sai ka yi in ba ka son wannan zauna a gida kai biyu ka ba ko ka bari yanzu gidan ka zo ka yi ko kuma ka ce jama'a mun alfarma da bari ba inda bai sai kai ne yawa to da haka abin da yake daidai da san ana yin wannan da yawa cewa mutane suna yi amma ba daidai ba ne kuskure abin da yake daidai in dai ka bude ba anguwa ka je su kuma sallar ce su dawo su fika kika wallahu a'lam na'am shine magana da Isra'il cewa kamar wato magana da ake in dai aka riga liman ya kama ka to ka ji tarbar ka ji tarbar ko me ka samu su ji ka cika idan ka dauke yake yi kai ma ka sau shi ke idan kika sallah yake kai ma shi ka cika shine magana da kuma shine karatu da yake kwari gaskiya shine ko da ka ji wayan samu ko ana faɗa ba shi ne daidai ba abin da yake daidai shine a cika wannan shi ne kaga hadisi ya koyar da mu wato abubuwa da yawa na farko shine zuwa gurin ma abota ilimi da falala inda zaka same su ka je hakuri shi da ba da yake sai karatu ya ba albarka idan ka tafi gurin da ake zauna kai ka je gurin ba shi da Abdullahi da Abu yadda yake da daraja kan gurin zai bi da tabi yake zuwa a kofar gida ya kira shi albarka karatu ke na albarka amma matsalar shi ne idan ya zo da isarka sai dai dai a zuba da bin yana kana kana sama to za ko ka gane karatu da zai albarka baya albarka gaskiya masu dama dama ne ba wanda an zo din za su ce su bari su zauna a sama kai kana sama ko kuma kai ma aka tafi ki ba ka ce ka ga wannan shine kake nema albarka karatu shine shi shi za a ce fada ai kana da yaya yadda Allah ya baka dama kai sai a gobe cikin yara wataƙila kai ma yanzu ka tashi ba da tarihin rayuwar ka sai ka rika ba shi ne kake bayanin cewa wani da wani ya aje ku bane ka samu gugun mai rayuwa ka gode a cikin ajin nan naku akwai wanda yanzu sarki wani ya zama shugaban kasa wani ya zama kaza kai kuma kana nan a misali a yadda kake amma dai yan ajin ku an yi gugun mai rayuwa wataƙila wanda da ya zama sarki yanzu ko da ya zama gwamna abokin ma ko kawai kare zai shi kansa sarki yana da abin da zai faɗa cewa ya yi gugarmaya da na taso a yau da tashi ne wanda ran ko tafi da shi tafiya doguwa ne ki goma ana tafiya ka ce kai ba da kaga nan to tun daga nan kana gani sai an je wani guri ke ce tun da muna yara tun daga nan har kan muke zuwa ko ita ne gaya wa ɗanka wannan karatu amma da yawa yanzu wasu ba wani akwai wanda muka yi saurara su a yara suka ce mana ba su da kauri kuma ni na san baban su yana yaran wani gari amma su ke gaya mana ba su da kauri saboda su yanzu gaba ɗaya yana zaɓen ma ba su ke da kaji ba su san gida ko kuma an kai shi ba a faɗa cewa wani ce nan garin mu ne yana ɗaya da cikin karatun da ake koyawa yara kwarai da saboda haka akwai wannan halarta gurin sannan wato hadisin ya nuna mana halarcin yin bacci a cikin kubba ka zauna a cikin ɗayan buka ka yi zama zauna ga wuta sannan bacci ya kama ka kai sannan kuma kun ga hadisin ya nuna mana wato ƙarfin fata wanda aka je domin bai ta kalli da ke wannan kuka da hudu shi ne hidimatu ahalin aiki ba abu da ilimi ana son a yi hidima sannan na biyar shi ne gaggawa wajen yin ayyuka da abin da aka yi taso na alkai to kai gaggawa yi kar ka yi wato sakaci wajen yin sannan ya halatta a yi alwala da ragowar ruwan annabi alaihi salatu wasalam an gane ko yawwa ko bi mun bar ga mun faɗi wannan sannan hadisin ya nuna sarkin ruwan da aka yi amfani ko da ba ruwan annabi alaihi salatu wasalam bane ga ita mun faɗa cewa ruwan ma da aka yi ruwan kan janaba da shi da goro ruwan ana iya alwala da a baya a kusa cikin babu ruwan kan janaba ballan jana kuma da goro ruwan annabi alaihi salatu wasalam hadisi ya koyar da mu neman albarka annabi alaihi salatu wasalam sannan hadisin yana nuna mana irin yadda sabai ke da mafi tsananin girmamawa da ƙauna da Allah ne suna tsananin girmama shi da ƙaunarsa ana tsammani da yake lokacin da annabi ya zo madina gaba ɗaya sai haske annabi na barin duniya gaba ɗaya sai suka ga madina sai duhu wanda duk wanda ya yi taɓa zuwa madina yanzu zai ga hanyar su da haske amma shi yana magana cewa hasken ganin annabi da suke yi yanzu ko kai tsawa ba wannan babu amma duk wanda ya daga iya hukun madina za ka gane ka shigo garin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah domin za ka ji mutuwa ta musamman shi da wani suke cewa sai wa madina madinatin nabawiyya madinatin munawwara ta rage wata madina domin duk garin da aka je da musulmi ana sallah a kira sallah to za ka kira da madinatin dalilin munawwara domin an haɗa kai amma kana so ka girmama madina sai ka ce madinatin nabawiyya ba ne ba wani kai da zaka kai a wannan sai to mu har yanzu kai ga wani da zaka gane nan dai a dago da kun ta anan har yanzu bisa ba na ganin ne kun kike ba ku don ku iya tafi ba da je maka ba kana zuwa da kuwa za ka zo duk da breaking din ka ji wajen ka nan a cikin jirgi ka gwaro kana shiga wajen da zaka samu nutsuwa ta musamman sannan hadisi ya nuna ya halatta a sa jajayen kaya masu rashi babu da a wannan sannan an yi mana bayanin yadda annabi ke sai su bai kun ga ba sa bai sa kaya wato yana jan su ba kamar yadda muke wannan shi ne a dukkane saboda lokacin na gabar mu sai hadisi na gaba hadisi na gaba shi ne hadisi Abdullahi da Umar radiyallahu anhu an rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan kira da insha Allah tabbata a gare shi annahu qala lalle annabi ya ce inna bilalan yu'adhdhibu bilayli lalle sai ta bilal yake kiran sallah da daddare in kuka ji kiran sallah farko alfajir bai kullu ba abin da annabi yake gayawa alfajir guda biyu ne akwai alfajir sadiq sannan akwai alfajir sadiq to shi bilal yana yin kiran sallah ne lokacin da alfajir al-sadiq ya bayyana alfajir din da ake kira wanda ba na gaskiya ba na ƙarya to lokacin da wanda ake kira ka asnadi ba wato bakai ko dini wanda yake zuwa kamar jerar tsura da gere in ya zo ya yanke mutanen mu na karkara suna gani saboda su kaga ba reflection na haske da yawa idan aka fito da daren nan saurari sun bayyana cikin dare ba bujulu da yawa ba kamfanin duka ba bujulun kan titi suna gane cewa wannan alfijir iyayen mu na kauye suna ganewa wanda suke da kauye in yaje kauyen da ke ba wanda ya zama na gurbi da ya koma gurbi yanzu ba to za ka yi kan na so ka gane wannan ka tambayi da shi da musamman bale musamman zai nuna ma alfajir cewa ga alfajir ta ce ya nuna ma da hakkin da yadda annabi ya faɗa ya zo ya yanke za ka ganshi wallahi sannan annabi din ya bayyana shi ma za ka ganshi ya zo ya ja bai za so ko shi ma suna ganewa saboda su kaga ba rasulancin da haske da zai koma ya hana ta gani to shi sai na bilal idan kiran in ka ya kira sallah in kana azumi ci gaba da cin abincin ka idan ka tashi da wuri ba ku duba jira ku annabi yace ku tuka ta a ta tasma'u azana ibnu ummu maktub an ce ku ji kiran sallar abdullahi dan ummi maktub shi kuma makawo baya gani baya kiran sallah an ce an ce da shi ta ji kai aka hadisin wani a wata ruwaya annabi yake la inna akum min suhuri kum azanu bilal kai kiran sallar bilal ya hana ku yin tawassul ku dora ibn ummu waqtin kuma baya kiran sallah sai an je an gaya wani an ce to albijir ga ya kullo shi sai ce na gaskiya to da haka su biyu ne suke kiran sallah masallan da annabi alaihi salatu wasallam to kaga anan yanzu tun da babu da wannan tsarin sai ka kiyaye cewa kaga albijir na kullowa karfe biyar da minti goma kawai ka kiyaye wannan ka huta lafiya lafiya ka tashi a makare makara da ta biyo wanda aka yi wa albarma shi ne cikakken abinci ko tun da an kira na biyu shi ne wanda ya fara shi yana cikin ci bai gama ba kuma ake kiran sallah na biyu annabi ya ce to shi ya ƙara shi aka ba wa dama ba wai sabo wanda zai fara yanzu ba don wasu suna kwama magana ba wanda zai fara yanzu ba kamar mutum da ya je cikin masallaci kawai ya ci namuna sai ya gani manja a hukumar bai amma wanda ya zo yana cikin yin labulan da liman ya zo ya mun bai shi wannan cewa a zauna a yi kaza ba su tabe shi an bai da ake ko ko kuma wanda ya zo ya suka su tabe shi amma wanda yana zaune ya ki tashi ya labula sai da liman ya hau kan babbari wannan bai halatta ba shi ba zai labula ba sai da liman ya hau mun bai ba daidai ba na'am shine maganin wannan ka kiyaye malaki kawai ba ruwanka da su duk wanda ya kiyaye malaki ya sai da agogonsa ko alam ta huta dan wani wani ladanin akwai wannan da je guda wani mutum da wasu wani ladani kawai sai muka ji karfe uku kawai sai muka ji wani kiran sallar lada wai ne daga bacci ya tashi yana tashi sai ga agogonsa ya nuna ma hudu to haka da wani kadan ka kiyaye lokaci ta huta wallahi sai na cewa mai masallaci da ke wanda nake ji a gari na kalla abu gonan sai a sa maka lafiya uku ba muka je gurin da muna zuwa ya ce wallahi ya rasu karfe uku yau Allah ya taimaka mun dakatar da shi amma ya yi sakara wajen biyar yana sai sai da kiran sallah to kaga ana iya samun wannan kuskura wata kila ko agogon sai ya lafi ko kuma ya yi bacci ya farka ya dauka cewa lokaci ya yi idan ka tabbatar suna bibiyar lokaci yayi kaga akwai wanda ba ru kamar yadda muka faɗa ai a baya an yi bayani a cikin jar dan mai kiran sallah ya san lokacin sallah saboda ana buƙatar mai amana domin amanar kanmu muka ba ka kana gaya mana cewa jama'a mu zo shi da bai halatta ka kira sallah a yin lokaci ne ba domin idan kai ka gaya wa ta a gida cewa ku tashi ki sallah domin su ba ce su masallaci ba ka bayyana ku ga sai mai amana wanda ya san lokaci amana da zan dole yana buƙatar wannan abubuwa da yawa a na rayuwa ana buƙatar kwarewa da kuma amana shine abin da muke jadi da wani kwanaki muna da magana akan likita nake mara kaga cewa wai wai ba dan su ce zai kai ta gurin wani na zai kai ta gurin wani likita kwararre ne amma wai an ne din ce kaga wannan sai ka fada kanka lokaci a harkar likitanci abu ji ake so kwarewa da amana ko musulmi ne idan ya kware amma bai da amana sai kai ba ta kabu sai kwarewa da amana yana da amana ana iya samu ba Allah ya faɗa ba cikin Qur'ani cewa kafirin ba akwai masu amana yanzu ka yi ne kwararre amma kuma yana neman mata sai kai mata ta amma wancan gayi ne kwararre kuma an ne shi zan kai mata ta gurin ka fahimta to da ka kware abu biyu kawai ake yi ya kware idan ga musulmi kwararre kuma mai amana domin ba da aula ko da da almi mai amana kwararre musulmi ne kamata ka ba na to sai kuwa kwarewa da amana ko da yake suna nan ya kware kuma yana da amana to shi za ka gabatar amma kwararre ne bai da amana alabama ne wannan kuma suna shiga babuka da yawa ba ba wai iya wannan babu kawai ka bar shi wannan ku za ka gaba za a rika bar da kai ba wannan shi ne haka ko shi dai ba aiki kwararre ne kuma yana da amana to ba shi kawai ya kware amma ba zai cuce ka saboda shi shi dai za ka tsaya a kan shi ne kawai yawwa ba hadisi na ƙarshe shi ne hadisin mun biya ko wannan hadisi na abi sa'id al-khudri ta ibn malik ibn sinan ibn radiyallahu anhu kan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yati idza sami'a ibn mu'addina da zarar kun ji kiran sallah yana kiran sallah fa qulu mithla ma yaqul ku faɗi irin abin da yake faɗa to anan da yan zahiriya suka ce idan mai kiran sallah yake ayya da salat kai ba da kake ji sai kace hayya ala salat haka za ka ce hayya ala falah kai ba sai kace hayya ala falah domin annabi ya ce misla ba na hawa ba kaga misla kwabo da kwabo abin da ya faɗa kenan to amma kuma wani hadisi shi yake fassara wani dole aka zo wani hadisi da musulun sai annabi ya ce illa hayy ala sayyid amma ban da gurin hayy ala sayyid hayya ala salah hayya ala falah sai annabi ya ce idan aka zo nan sai kace la haula wala quwwata a duka hudu idan aka samu wani ya ce ma sha Allah guda ku wata illa billah bai ganta ba abin da yake daidai an sha ala sala ki gaga ku da wata Allah sai ka ce ba karfi ba da bara sai gare ka ya Allah domin Allah da gida mun kana ji zahiri da sallah kana ku amma ka ce babu karfi ba da bara ya Allah sai gare ka to sai Allah ya baka ikon tai ko da karfe uku ka kwanta ayya ala sala ga za mu zo ku rabauta rabautan nan ma sai Allah ya ga dama shi ma sai ce la haula wala quwwata illa billah a wannan gurin bai kawai ake fadar la haula wala quwwata illa billah amma sauran gurin duk abin da kake ji zaka fada shi da ibnu da kai a cikin alwabil sayyid din al-kalimi sayyid da littafin da sana zadul ma'ad yayi bayani akan ladaban mai jinkirin sallah adabu saniya musamman a cikin wabil sayyid cewa lalaban mai kiran sallah hudu ne na farko idan ka yana kiran sallah bai jin kiran sallah yana kiran sallah ta amsa Allahu akbar Allahu akbar kuma mun fada a baya idan ka amsa ka ji an fara kiran sallah a wurin masallaci iya wannan da ka ji ya ishe ka kawai don za ka ji kiran sallah guda goma wannan sun yi sun gama ko wannan yana shiga na wannan sai ka zaɓi wanda ba zai yi kima ba yawwa kawai ka bi iya wannan ko kuma inda za ka je sallah ka bi su daga nan duk sauran da aka yi ko baka yi ba ba ko sai ya sannan na biyu shine da ya gaba kiran sallah sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim salatu ibrahimiyya ladabi na uku kana gaba wannan sai kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu qadima ati Muhammad lil wasilati wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada akwai ruwaya ta ne inda kala su ne kulli ya ba da yake ta maganganu akan ko sun ce hasani amma wanda ba ku kwanto akan shi annabi wa aisha hadisi ne na bukari da take ba ba ku kwanto anan kun ji na uku na hudu shine raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kai wa rasula da ka mutu wannan hudu na biyar sai kai addu'a duk abin da kake so roki Allah duk abin da kake so ka roki Allah abu na karshe da nake so kina san da shine daga cikin ladawin kiran sallah ana so ka bi to idan mutum ya zo ana kiran sallah shi ne gobe fa yan zahiriya da wasu daga cikin malaman hanafiya suka ce wajibi ne ana kiran sallah ka amma imam wato imam tahawi a cikin mutumin azan yaro ma'anul azan bai zo sai ce ba wani ne bai da nike ce ga ni ta wata ana kiran da Allah zafai suna tattaunawa saboda haka mustahabi ne abin da yake daidai shi ne don ka samu lada na mutum ne kai kokari ke amma ba wajibi ba ne sai dai mutum yana neman abubuwa bukatu ne da mutum masu yawa sai ka rika kokarin mura'a ne bibiyar irin wa'annan lokutan an kira sallah kai kokari ka bi domin ka roki Allah wasu abubuwa da kake bukata sannan daga cikin ladabi shi ne bayan an kira sallah ba daidai bane ana idarwa a tare da wannan kuskure da yawa daga cikin limaman mu suna yin irin wannan wannan kuskure ne annabi baya haka ana zuwa ba da idan ba ba da dama ba sai ya zami addu'a ana bukatar da an kira sallah a ibada dan wannan lokacin mutane su yi addu'a in mutum ɗari ne a masallaci kuma mutum da ta inda wani abu da shi ba za a iya samun mutum biyu uku biyu wani kuma daga waje yana can shi ma yana yin bukatar ya ƙara sa da zai shigo masallaci saboda haka daidai shi a kan bada lokaci kankani sannan sai a ja da sallah amma yadda muke yi wani lokacin saboda ko an yi lakta ko na abu ya faru ana gaba sai a tora wannan kuskure kuskure wanda za ga da yawa kuma ana yi wani lokacin a guraren masu karatu wani lokacin ma malamai aka tara a gurin da yawa malamai an yi lacca ana gama sai su tura duk malamai ne a gurin kuma su suka karanta saboda haka wannan kuskure ne gaskiya daidai shi ne a kan ba da ɗan minti daidai a yi addu'a idan an yi addu'a sai kuma a tsaye wannan shi ne abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba mu kuskure ya yi mana shi ne zuwa sai mu gaji babu kuskure ba yake magana kan fuskanta da sunana wa alaikum amma na shi na karanta ina ji ba kike ji a wannan lokacin wannan min adami ce tsare da wato kubba da kubbatin min adami aka da kaman kara shi da mun muka zo a malaman mu da zuru ana yin wannan sai a ce ta ga a cikin baka a kana za ta kura a cikin sautai ta san cewa shi ne makulin bin na wani kubbatin min adali an gane ko yawa kubbatin min adali sannan kuma lahu hamra zaman kansa yana da wasu kaya jajaye amma kubbatin min adali yana da shi domin ka fassara da cewa lahu hamra min adali yana da ne da kaya na fada kafin da ba kayan fada annabi ya samu eh wannan hamra din sifar babu da ne kawai amma min adalin din na kubba ne ka gane kai alama yadda za ka gane wani lokacin ba ku tsoro sai a can dai sai ka rubuta a ajiya cewa ko wannan baka da yake shi ne ba za ka mutu Assalamu alaikum salam haka musalla musalla ko masallaci yawwa ana ga musalla sallar da kaya ba wani kyauta ba kullum sai da ya abubuwan da ake so mun yi wannan magana a farko farko wajen jam wajen cin jam cewa za ka kowa ya san yana da shago kowa sai kawai ya zama liman kawai an tashi sallah ko da ga masallacin shago biyar ne kuskure ne kuma Allah ya kuskure ne abin da yake daidai shi ne wato a tafi masallaci a yi jami'i jami'i bai yana da ka'idodi da yawa ka'idodi da yawa da ake dubawa wanda za ka shine annabi alaihi salatu wasalam yace shi baba yace ya ran kwana biyu ban gawa da ba ko hadisi shi ba da bin malik yace ina shi ba da bin malik aka ce ai kaza aka annabi yanzu yau da gobe a masallacin nan bala aziz biya da yan tsawon gaba guda to in ya kwana biyu bai ga mutum ba sai shi ina wani wani kwana biya ko kuma ya masa waya kwana biyu a ce ai bana gari haka annabi yake biya a kai ke saboda haka ɗaya daga cikin wannan shi ne zai hana hukuma islamiyya za a rika jin halin da ya kuwace in kowa ya waye ba na jam'i ba ba ta cika ba kowa ya je sallah a gida kowa ba daidai ba na akwai application eh lokacin kiran sallar yayi sai yake ba kiran sallar shi application din za ka iya yi za ka iya yi amma ka sani cewa ba akwai application din da shi kuma ya hauka ce ba lokacin kiran sallar ne kamar wannan da yake zuwa yake salli ala nabi ko astagfirullah kaga wannan kawai da tsiri ne zo ake ya tuna ba zo ake da kaji yayi to kai ma kai kaga wasu suna dawa abu zo ake kawai ba kai ya zama ado da kaji yayi sai ka ce kai ma sai kai kawai sai daga cikin hanyoyin amfanuwar wayar ta ga abu wanda zai rika tuna ma salatin annabi yana cewa Allah salli ala annabi sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad salli kaga ya tsora ka akan wani abu mai kyau sai ga mutum ya mamaye rayuwar da salatin abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya mu ladansa wannan muke kuskure Allah ya ji mana akwai rage-rage da yawa da aka ko jiya na yi su ba a wani masallaci nan hausawa ko wata mai wa Allah da su ne shi ya ba ku da musulunta ba sai da ya rage ko da shi da ba kwanan nan da azumi da musulunta amma duk ƴaƴanta musulmi ne wallahi sai ko da shi da mutum sai karanta ita ba Allah ya mata rasuwa kaga Allah ya mata da goma shi duk tijuwa wato ta gama za a iya cewa ta samu yotikum kibulai ne da rahmatu za ta samu ɓangaren lada biyu can ta gama kabulci ke ta zo ta mutu ganta sallar da zai ta fito wata shida kuma an juya duk abin da sai na iya ya koma alkhairi kuma ga ta koma zuwa ga Allah abin da zai baka sha'awa duk mutanen da suke magana a kanta har waɗanda wato suka gaba ne suka taɓa gaba da ita a matsayin makota kowa alkhairin da yake haka ake so shi ne ake cewa mutum da kake kyakkyawan cikawa sana ko bawa Allah shi ma da mala Abdulhaji da yake cewa sun yi sallah asuba ne tare suke sallah asuba yake sun ba sai ta amma karfe tara aka ce mai yaro to za ku ga wato an yi rashin rashin yawa abin da ya sa ku gane yawan ta ba saboda ba irin yawanci ba lokaci wani na lockdown amma yanayin da kuke gani a lockdown ya ba yanzu ba haka an yi rashin rashin da yawan mutum wata ana tare da su a ce ba wa daga wata hanyar accident da yawa ko muna roƙon Allah mu da cikin duk musulmi daga cikin Allah ya ji dan Allah ya gafarta mu muna roƙon Allah da sunan yin dawa da ko mun da maka ka iya yin da daga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ya ji dan su da gafara idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da da imani iyaye mu da malaman mu ba tare kuma Allah ya ba su samu kwana ne amfani Allah ya kara musu lafiya muna roƙon Allah da sunan yin dawa mara lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar da abin da zai dani mu yake damu ga Allah kai mana maganin ka kun da rayuwa da ake ciki Allah maka hukun sarki wato kai mana ba ka lallaba mana muna roƙon Allah da sunayen su dawa da ko da madaukaka waɗanda suka ga aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka galama mu sai daga cikin iyayen mu bayan mun tafi hutu iyayen masallaci a wannan masallaci a Alhaji Bello da aka nada a matsayin kai gaban kansu mafi daɗin makarantar da lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya bayi su ikon saukewa. Wannan nauyi da aka ɗora mana Allah maɗaukakin sarki ya bayi su ikon sauke wannan nauyi lafiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da su gogon da maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya taimake su ya sa su gama lafiya. Muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka aure da ‘ya'yansu da waɗanda da suke nufin yin aure Allah maɗaukakin sarki ya ba su da abin da za su yi kawaiya da al'amuransu. muna roƙo Allah da sunayen su kyawa da su rubuta masoka kaka to a gaban duk da aka zaba mana Allah madaukakin sarki ko kuka zaba Allah madaukakin sarki ya ba su ikon zikiri Allah madaukakin sarki ya riko da hannayen muna roƙo Allah da sunayen su kyawa kar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman da matsaloli da tashin hankali ai ko ba ko komai wato waɗanda suke bibiyar abubuwa ne da gobe sun san me amfanin zaman lafiya a kasar duk za ka gane lallai zaman lafiya ya yi masu neman bala'i da sun kaɗe hankali a yadda aka zo ƙasar mu ta Najeriya ta koma fiye da su don Allah haka aka so ta koma duk ɗalibin da ya dare da su zai yanzu kai hira da su zai gaya ma da yi kaɗe hankali kullum shi za mu ce roƙon Allah Allah ya zo da ƙasar mu Najeriya masu neman ta da matsala da kaɗe hankali Allah bai da shi ba wuta Allah maka kusin sarki kar ka ba su ikon cin nasara a abubuwan da suke cinkawa wannan ƙasa ne albarka اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان ربك لك في الجنة عما يحبون